الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba da ranar ashirin da tara ga wata rana shekara ta dubu ɗaya da dubu ɗaya da arba'in da shida bayan kira ta wa ɗaya da ranar salamu da zama da zuwa madina wanda ya yi ne ashirin da tara ga wata ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miliyaniya kamar yau ne aka ce a fara duban fari na watan shawara na'am muna a cikin muna cikin wannan littafi mai albarka na ahkamun jira'i ta ke yin malamin muhammad nasiru jirin albani da shi mahunna wa ta'ala inda muka ga a darasi na hamsin da tara ne za mu da shi darasi na hamsin da hamsin ne yaƙi da ɗari biyu da saba'in da muna biya wannan littafi dukkan kamar da domin kira ta da kan ma'abar da ba ta barin kowa da take mutuwa cewa wajibi ne a yi masa tanadi kamar yadda annabi alaihi salatu wasalam da ya yi umarni cewa a rika yawan kiran da ya kan kauna asiru ita asirin da ku rika yawan kiran da ya kan kauna to kina ta saboda an san mu da mantuwa dan adam yana وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنفسه وعلى القلب قلبا إلا لتكلمه فإن أعلم ما سمع رسول الإنسان وفي دولة نفسه مدوى فيه إذا هو الإنسان haka nan duk da yawa ba a sanya masa suna alƙalmi wajen saboda ni ta kallon yanzu duniya ba yana nan kallon gaba da duniya ta kallon yanzu saboda haka ina da yanzu a rika tuna kada ka gane gaba ɗaya za ka yi mutuwa idan ka je gidan da aka yi mutuwa bayan kwana uku sai ka ɗauka ba su wani ana tsira to zai kuwa auren suna cewa abin juye ne yawa to shi ne shi ne shafi na ɗari biyu da saba'in da uku a wannan masallaci ne albarka na da aka sassu salafiya da ke ganin albarka inda za mu tashi cikin babu ma ya haramu a inda rubu babu da yake magana kan abin da ya haramta a rika yi idan an je wajen kabarwa makabarta to a cikin ne in ma kuma da muna cikin gabar da yake magana a kan cewa ya haramta a je makabarta a yanzu a tattaka kabarwa a yi kaza ya faɗo ya yanzu yanzu yake gaya ba kuma a je makabarta a yanzu Allah haramu shi muke biya wanda lokaci ya muka da kai kyaula ta farko paragraf ta farko wa kaddana da hadisi yace hakika hadisi ya zo da wa ma su kira ma auru da abin da aka ambata a cikin hadisin cewa ala tarahati salati bil maqwa cewa yin sallah a makabarta haramun domin mun faɗi makaruri ne suka faɗa da suke yi yawwa كل ذلك كان عند ربك مكروها كل ذلك كان عند ربك مكروها أي محروما وهي للتحريم كاتبة يا مكروه أنت أي أنا هرمتي لبايع الله في بعضها كما دعوت هنا رن أنا لا النبي أنا زمن أنه أنا ليس كما الله وذهب بعض العلماء wasu daga cikin ba da yanzu da ku ila ku ilani salati biya cewa duk wanda ya zalla a makaranta ba ke ba bi annan na ya yadullu ala musadin maniyyi anhu maniyyi anhu domin hannun yana nuni a wuta bacin abun da aka hana da abun da annabi ya hana an kai ku ba wa huwa qawlu ibn hazm wannan magana ibn hazm yake in annabi ya hana al'amru bil wujud aw zahiri ta'lim aka yi muna halin kone yi ta yi da kuɗi ko ƙa'idar bayan usuli wa kara wuce da islam ibn taymiyyah al-harani ibn islam shi ma za mu bayyana a cikin littafin da majmu'ul bakara wa shaukani da ma mafi ali a shaukani a cikin nailul awqa jalladi na biyu rabi na ɗari da biyar wala wa yi kuna hajji tuna hasan ya rawai zuwa mujalladi na hudu cikin muhalla ke eh littafin da aka ce ɗalibin shirin ya gabata akwai shi a cikin kanka ala ibrahim daidul awsat da wannan dubani ya yi kiran da da ibn hazm muhalla da al-mukuli da ibn qudama al-mukuli wanda dole ya rubuta a kan yayin da in ba ka ba za ka zai rubuta a kan yi ba to kuma za ka taka Eti, amma da kowane su ne da abu da ya kaka amma to al-mukuli yanzu ɗan ɗari yau na abu da ka yana da ita amma ne da abu da ka irin da kuta wa duniya jallabi hudu ma'alama kuma wannan gabas saba'in da ma a nan gurin yadda an imam ahmad suna da ruwa daga imam ahmad annahu qala yadda man sallati masbarati duk wanda ya salla a magabarta kun ji kalmar aw ila qabri ko ya salla a gurin wani kabari guda daya a ada abadan har abadan da ya bayyana idan bai sani in dai ka sanda kabari a gurin ko guda ɗaya ne kai sallah to wani ba Kagare mu karatu muke kawai ko muna rage ba. Sai kawai wani ya ce ga zai gina ce kaza. Su zo da aka kai tsaye yanzu karatu ake biya kuma ka. Karatu da aka kawo. Bari mu je zuwa mutum za su wataƙila ne da akwai tawilin da suka yi a cikin malamai karatu cikin malamai da suka yi ثم قال ابن حزم ابن حزم يقول وكره الصلاة إلى القبر يعني أنكر دائما يقول صلى هو القبر كان يسكت القبر وفي المقبرة هو في المقبرة وعلى القبر هو القبر wanda ya karanta haka kai yace Abu Hanifa wal Auza'i wa Sufyan al-Thawri wayannan malaman gaba ɗaya su ne makaruni amma wannan yara malikun da bai zali ka ba ta a gurin imam malik yana ganin ba da yi tun da kabar ne ka ji wata kila su madogarar su ke amma ba su da ne gama ba wa dajjala hu ba'du muqallimi wanda ya fi masu yi wa imam malik da kanilanci shine wa su makale wanda ya faɗa abu sun ba da dalili cewa bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam صلى على قبر المسكينة السوداء وأنه ما يجري وتسلك وأنه بقر بقر لجارة مسلاتي بقر نمسك لجارة مسلاتي وتسلى وكان يجري بالسؤال فقط وما تقول تجري به ولا كان قال ابن حجر ابن هذا حجر يجري وهذا عجب لا يجري أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا المبلغ فيما جاء فيه yake wa hada adadu yake wannan abun mamaki na yi shari'i ana ana ka da shi cewa ai da kula haula ya zo wa'annan wa'annan mutanen da suke hana ka wannan abu kuma ya zanto su kasance yuqalibuna hada al-khabar suna saba wa al-khabar anan bi ma'ana al-hadith su rika saba wa wannan hadisin shi ma ya da cikin abin da ya zo da shi suna hana kai yin sallah a makabarta kuma alhalin ga hadisi da ya zo nuna annaba alaihi salatu wasalam ya yi wa wata mata sallah a makabarta da yake bala'i ki nuna an su sallah salatin janazin alamar zina amma kuma abin mamaki wai ba ta halatta yin sallah gawa akan wanda aka burne ba mata hana katin nan kai zalla sun san da wannan hadisi amma abun mamaki sun yi da ra'ayi zuwa a wata sallah a makaranta amma sun ci ba wa mutane ya ba da jiwu da hadin a tsohon gawa a kai da makaranta a wata sallah kamar yadda nan ba nan musalla ba ne an ɗauko gawa ana ajiye ta domin kuma a ran ji a gidajen makaranta a ajiye a makaranta a yi sallah shi ne yau abun mamaki da ba ta ba da dama a yi cewa mala'iki nuna an su sallah da an su jalala da alamar rigina ثم يستجيب يستجيبون ما ليس فيه اثر من ولا إجابة yake sannan kuma abin mamaki suna halatta ma laisa fihi asar minhu abin da babu wani hadisi a kai wala ishara ko ni ko nuni mukhalifatun li sunan al-sabila suna saba wa sunoni tabbatattu da suka tabbata da annabi ali ke kullu hadhihi al-athar haqqu duk wani asarin da aka kawo gaskiya ne sai dai wato fala ta ilmi salatu haythu zakana yadda muka ambato sallah ba ta halatta illa salatul janazah in ba sallar gawa ba fa ina haka sallatul maqbala cewa ana iya yin sallar da ita a makabarta wa al qabr alladhi qad jira sahihu kuma za a iya yin sallah ga wanda aka riga aka binne shi kama fa ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya aikata haka don aliyu ma duniya kan yace abun mamaki amma kuma muna haramta Oki muna haramta kai abin da annabi ya hana. Wa ya'udu min at-taqarrub ila Allah ta'ala an naf'ala mithla ma fa'ala. Kuma muna kusanta kan muna kusanta kan mu zuwa ga Allah madaukakin sarki ne irin aikin da annabi ya yi. Idan annabi ya yi wa wata mata sallah a makaranta to mu ma muka irin wannan aikin ai kusanci ne zuwa ga Allah. Magana da ya fi da hakan yake kenan. Duk da annabi ya yi wa wata mata sallah a makabarta to kada wani ya zo ya ce wa mutane bai halatta a yi sallah fa amruhu wa ra'yuhu haqqun ibn azmi yace umarnin adam da hannun da gaskiya ne wa bi'uhu haqqun aikin da gaskiya ne wa ma ala zalika fa wajib duk abin da ba wannan ba kuma Allah ne duk ne shi ba da gani ne kai domin a san guda maganganun da yake ba a yi da ba shi ne kuntu ce ne wani ma ƙara wani talatin da na zarfi na zuwa maganar da ibn hajar ya a kan sallar gawa to za a iya ɗaukar gawa a kai cikin makabarta a yau da sallah yake akwai akwai akwai akwai mulahada ya kamata a duba لأنه لا نص على جواز هذا المقبل ومن بعد نص يبقى يا على التأوبة وأقول وقوتها إلى السلام ولو كان ابن حزم من الكافرين للكيان yace da a ce ma ibn hazm yana cikin masu yadda masu magana akan kiyasi wajen bai da kiyasi ne a ka'ida su bai da kiyasi yace la kunna da muke innahu qasa dalika ala salati ala sabr da ke muke kiyasi dangane da yin sallah akan kawai da annabi ya yi wa wata mata da ke muke kiyasi ne ya kawo yace ya halatta a kawo gawa akwai wata to matsala shi bai ba da rikiyar to da me ba da hujjar cewa a ɗaukawa akwai makawata inda bai da rikiyar cewa inda nasi ne ba da shi walakin hu ya kulli mutanar rikiyar min aslihi sai dai shi yana ruhi rikiyar a asali wa talatin da lalata da makwarati khilafu sunna kalla a makawata ku ya saba wa ya saba wa sunna allati lam taki illa bi salati ya kai musalla domin sunna da zo da kuma ruwa ba ce kai wa gawa sallah fi shi musalla wajen masjid ko masallaci shi ne yi magana a baya kamar da baka bayanin hukumi mahalli kamar yadda bayani ya gabata a mahallin sa a baya yake kan bar wannan da ke kan da annabi hadi ya zo karara asali wanda yake karara hadin salati alaiha bainal qubur da cewa a yi zalla a kan gawa tsakanin kaburbura kamar fi ruwaya ki sai a yi ni anas kamar yadda yanzu a ruwaya ki sai a yi da anas cewa annabi ya hana almasku wanda aka ambata a baya ya da fasili a wannan fasili ko wanda yi tsakani yin shi a yi ni biyu annabi ya ce kar ku yi zalla tsakanin kaburbura duniya wancan wannan ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة سنقضي سوى كرهة هذا ينزل على مقبرة تشميل ya kunshi shi za ka ce wa library na shani abin da ya kunshi komai tashmiru ya kunshi kullum kulla makani min hada wato kowane guri na makaranta da ba su gane kaburu a mamar musalla ko a ina ne duk ɗaya ne kabarin na a gaban mai sallah ya yi au kalmar ko a bayan ne au an yamini ko a dama au an yi ko a hagu ya annan na ya mutlaqu domin halin ya zo ne da cewa su an tafi halin ne gaba ɗaya annabi zuwa ya hana bai ce wannan guri kaza da kaza ba wa min al muqarra yana da yake cikin tabbataccen abu da ilmin da su a ilmin usul cewa annal mutlaqa cewa abin da yake mutlaq mutlaq takakken abu yadda ala itlaqi yana da shi akan itlaqin sa ila ta ce kullu kullu bid'atin dalala mutlaq idan kawo kake banda ka za wata ga da ta yi da ni domin an yi itilaki an ta kalmar gaba ɗaya an bada umumi to shi ne itilaki ne an gane ku a tafi kalmar gaba ɗaya to shi ne ma da yake cewa yadda ya la itilaki a tare a cikin mali kayyini sai ka zo abin da yi ne ya kayyade sai ka zo da abin da ya kayyade idan aka ce kowa al'arzu kulluha masjidu ƙasa gaba ɗaya da masallaci ne sai ne illa al-maqbara wal hamma an yi tsayi yawa kamar wannan a zo al-umumi a cikin ita za ka zane a babar da kaza kamar wannan hadisi a cikin da yawa ba wanda za a iya cewa a jirgi na inda mara amalu bin niyyar e an bai kawo umumi ba e cewa dukkan ayyuka ba sa yiwa sai da niyya to ya ta kawo kamar yin wannan da ta kawo al'adu kulluha masjidi kuma haɗe ka samu zallar ciki shi inda ka je ka samu bai zallar ka samu zallar amma ta kace illal in ka ja banda makabarta ta ce ne da yi duka ta annabi ya ce banda makabarta da banda ne to umumi kenan mutane umumi kenan an gami komai ya ce to banda kaza da kaza to kaga nan sai ke mana ولم يلي يراجعهم من ذلك بعض أبو يقولان أكان وقد ترى عبادة كان يا بطولة يا بطولة أبو سارة يا بطولة أبو جيل ne ba ce? ma'anin a to ai ina ji da kuma muna so da ji da ne Allah ya bari amma ni da haka to wannan shi to sai mu cewa walan ne ni guda ne mu mai dade ba wani abu da ya gudana akan haka cewa an yi mai gaba ɗaya makabarta haka wa kada tsara da ba da sana ba ku duka a hanabiya wata daga cikin malaman fikiyo na hanafiya sun fito da wannan abin fili wa gairi da wasu su kama ya ci kamar yadda ne wa kare da yadda ne za mu gudu tariya ibn tariya ya fara cikin al-ikhtiyara ta ilmiya yana da wani tafi al-ikhtiyara ta ilmiya yace wala ta ce mu salatu bil maqbarah baya halatta a yi sallah a makabarta wala ilaiha ko a yi sallah a sallar makabarta والنهي عن ذلك أن يأباك إنما هو سد لذريعة هو سد لذريعة الشرك أقل ولا يجوز ولا abin da ya sa aka hana yin sallah a makawarta saboda a toshe a toshe hanyar shirka sai ya kai mutum zuwa ga shirka kun ji magana da daya wanda kana tsari mutum an abdin alhalina wasu daga cikin almajiranmu yan hanafiya suka ce an al-qabr wal qabr wal qabrayn la yahru ila salat wata cikin yawa da biyar da a dan dai kabari daya kada a ta da biya ko biyu suka ce wai baya hana aljanna kun ji ne magana ba da biya da zuwa ruwa da to a hanabiya ne suka ce dan kabari ne ko biyu baya hana aljanna li an li لأنه لا يتناوله إلا المقبرة wai sunan makabarta ne kafin gurin ba وإنما المقبرة ثلاثة قرون وسائلة تأتي أبو تاكي شرع مقبرة ذلك قولي أبو زوا سما شيني مقبرة أما ذاك في ولي كلام ذاك في ولي ولا مكان وليس في كلام أحمد baya cikin maganar Imam Ahmad wa ammati ashabi hada al-bar amma gurin Imam Ahmad yace ba wani bambanci da yadda ka bunni kabarin daya da yadda ka bunni yu duk sunan da makabarta da ita aka fi inji imamu ahmad hanafiya kun ji abin da dauka amma a gurin hanabila da ita aka kunne kabari da kabari dari da dubu ta tsaye za mu je wata gaba ma nan sai ce bar umumu kalami bar wannan dalci gamewar dandan wa ta'lilu da dalilin wasu lalu da kuma hujjojin da suka kawo yujibu منع الصلاة عند قبر واحد من القبور yana wajarta hana yin sallah a wajen kawai ne a wajen bar hanajila daga cikin kabarbara ruwan kawo ma ne su kuma ne ne ko kabari ne ne ba za a yi sallah a gurin wal makabara su kullu ma ko bi alfihi to ba wanda ake kira makabarta ba kabarbara ko zuwa kabarin da abin duk gurin da aka binne a wani shi ne makabarta ko kuma zai ma'adu da kuma mai shi ne dubin jami'a gurin da aka binne ba ba gurin da aka binne ma ba ta ba gurin da aka binne ma ba shi sunan da ba kabanta ko da mutum da aka binne da ku garkuci sai ma ne yake kuma wannan gurin dalilin da bai gani a kuma annabawa ne da aka yi kula da cewa الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وقال كل ومحل يكون الميت شيني شيني مقبرة وكما أن الله عليه الصلاة والسلام يقول كل إلى مثلا شيني أما وين مقبرة وكما بس في كم مساجد وراء مثلا kamar yadda muke faɗa matakunan zamani wani ka gani ya ɗaji da kyau ko da za ka ga kan da gurin da ake gama ruwa ma misali amma ba za ka yi sallah ce wa me yasa domin sunan ta masa yi Yake ma da yake la annahu jam'u qabri yace ba wai ana nufin jam'i ne na kabari ba al-maqbarat ba jam'i kabari ba ne a ba an da lafazin bari yawwa wa qala ashabuna wasu daga cikin dan halali da suke kullu ma da kala ismul makbara ta min ba hawla al-quburi duk abin da ya kama ya amsa sunan makabarta an gane ku sannan na gefen min ba hawla al-qubur na gefen kabarbara la yi sallaji ba za a yi sallah a gurin ba hada yu'ayyinu أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنبر وذي wanda yana fito da abin karara yana ayyana cewa hannun yana kasancewa ne saboda alfarmar kabarin kabari guda ɗaya wa binahi da farfajiya al-mudafi ilayhi wanda aka jingina hatta farfajiya da take gefen kabarin ita kanta ba za ta yi gurin da Allah wa zakara al-anbi wa ghayru imam al-anbi ya faɗa da wasu da cewa annahu la yajuzu salatu bi bi halatta ay sallah a makabarta ba ai al-masjid alladhi qiblatuhu ila al-qabr wata lafi da aka ba ta al-qibla da ba ta kan la kabur ba hatta yakuna bayna al-haqiqi wa bayna al-maqbarah al-haqiqi al-'azab a sai ya ranto tsakanin masallaci da suna makabarta tana fita da abu masallaci tana fita ko rubiya suke inda makabartar masallacin babu makabarta babu wato katanga iyakatar da makabarta ce kawai da ya halatta ya sallah amma duk da masallacin da katangarta makabartan ba da tsada katanga biyu ke da ya halatta sai ya zanto akwai katanga biyu ta masallaci da ta makabarta in ba da haka ba ita bayan makabarta sun kai an gane ko shi ne abin da ba da yi wanda kana ba abu ma'ala mutum a haɗa wasu daga bayan suka ce wannan gwamnati ne daga mazhabar hanabiya kace da ya nasa shi shi shi ne illa ne idan wannan malawar ala bi la ka zalla da wata ba sai dai a koma a sauki wurin ɗan ala ala wanda kuma halali na duk da shi saboda ne saddun saddun ne da ya ci shi yadda yan hakika ne suka yi yawa a yanzu ne kamata karatu ne sauri ko yawa ko da ana duk da yanayi da kowane irin yanayi akwai lokacin da za ga mutane shirka gudun jiki amma lokacin da ya zo ta yi araha to karatu ne tsauri ake amfani da shi domin kada a bada dama al'ummi su tura kuskure kuskure ina kuskuren da ake wata kai suna ji kungiya cewa alƙabun almaƙabaratu iya ma da mahallu da mutum mai kai kawai abu ne ba yaro da gida ya zama makabarta jariri ya mutu a kai ke makabarta ba ne ne wani a ne ne wani yanzu ka hanta ta ga da alheri ne inda zuwa ke a zauna lafiya a cire wannan duk wannan iskalatin a kauce wa labarin gaba ɗaya sai a bamu ne da kawai a kai shi cikin mutane da an huta da wannan sai yi ne an gane ku to shi ne ma ne wa fi kalamin ne rahimahullahu at-tasri a maganar shi rahimahullah Allah ya cikar da ya fito da abin karatu ya hanya ilan da zai hanyar salatu bil makmalci cewa illa dalili da shi ba kai hanya akan yin sallah a makabarta inna ma yi wata zari'a kun waya kawo ne don sabbin zari'a har yi ne ne ba mari a doke mutum abu ba haramun ba ne amma sai a hana ta zuwa wurin dan sai ya kai ka haramun shi ne sabbin zari'a wa haza ahadu qawlai la ulama fi dalil wanda dai daga cikin maganar malamai ne da cewa an hana mutane yin sallah ba kuma dai saboda sabbin zari'a dan sai ya kai mutane zuwa ga shirka والقول الآخر غير الجمهوريين أن العلة إذا إلا إنما هي نجاسة أرض المقبرة هو الدليل ففي عقل إذا كنت كان الجزاء مقبرتها ودور الأسف مقبرتها للجزاء ويمني ينزل به ونزل من هذا ودور هذا ويجعل مسلم الجزاء بل ما دي كتير إيمان وهما قولان لما دار الحنفية وأنه كبير بلاد haka sai abu da ba kana wa kada ya ga ibn ali il hadiya ibn ali ya ba da hadiya ibn ali ne ne ya ga da shi kula kullu ila ta ga kawai tsani huma yace magana da shi ne cewa kasan magabar da da take yi da shi ne ya rauni wadalika saboda bi annal istihala domin da abin da ya canza akwai wata ka'ida a hanaf istihala shine duk abin da ya jirgi da ya zama kasa to ya zama mai tsarki a tsagamar hana ko mutum ne ya yi tsarki ya zama muji ya koma kasa to kasar nan halal a tsakan a mazabar hana to shi ne ya kawo ma maganar yake cewa saboda wannan maganar cewa mudaharatun ayyahu duk abin da ya koma ya fiye ko da gaskiya ka kai guri yadda take yi har ya duka ya koma kasa in dai zama kasa to ya zama kasar da musulmi fa kai ba ta kuma hadi a ilmin sahiha kina kace kuna da ka'ida cewa duk abin da ya zama kasa ya zama mai tsarki ne kuma ya za a ce ka san makawarta da duka kuma da da wannan ka'ida ta ku jira su ne masu cewa kasar saboda kasar makawarta da duka kuma suna da ka'ida a hanar a mazhabin su cewa duk abin da ya zubi ya koma kasa ne sarki sun manta da wannan ka'ida ya ka tana ba ta zo ga wata ka'ida da kuke ne to da ka ba ta da karfi wani kuma ne ka ya ga wani wani in ya mutu ya mutu da dawo ne dan jini ne an da aka yi makarata ya tuku ko ya wufa ji waye ji ma da jini da ya wufa ji da jinsa duk ba shi da kaga kuma suna kawo yadda da dole a lokacin da ba a za ku ji shiga kuma ta yi kaki ba a yi sa ba ake ta wannan magana wai ya wuce shi a yanzu su zo su je makamantar su gani ya tuna nan za su ga cewa ba ba ba ya yi bane da ita ba hanya yi dole jiran da za a makamanta ina ne mun ba ko da amma da shi ne ba su yi yake sai na dauko to da sai ranka ya ba haba wani ko wannan shi ka kuma wannan ko wani hanya ne aka yi ruwan lalbin makamantar yi ke kewa to zuwa na lokacin ba ba wannan kila ba to shi ne ba da yake walakin ka indana ba ku kwanto a wajen mutu annal kaulan awwal huwa sahih magana farko take mai inganci na cewa ne an hana mutane sallah a wurin tashi saboda sanu shari'a sanu sanu shari'a ne shirki saboda shirka wa kan bayyana zalika shaykhul islam fi kutubi ibnu taymiya wa dalil zaman sa dewa wa tadalla lahu bima la tajidu inda gairi ya kawo dalilai irin dalilan da ba za ka samu gurin wani sa ba na je matsalar tijari iski za ku tsira da mutane malami ne bari ba ka guda daya ka koma littafin nan na iski za ku tsira da mutane sai gurin daliya mujallali biyu wani kuma daya babban za a zama jallar jiki ka duba jaki na ɗari da hamsin da biyu da yau da ɗari da wa alaihi wa sha filhaniya haka nan ya kawo a cikin kitabun da ake kiran da alhaniya min kutubin hanafiya ko kuma ɗaya daga cikin da jama'a hanafiya ne su ma sun kawo a wa sha da yanyi tsahdawi imamu tsahdawi ya faɗa biya ke ke a hakiyarsa ala malakin fala yana da wani jaki malakin fala فقال لي إلى قول الجاري وجم مغنى من جمعه وتقرأ الصلاة بالمقبى يجري أنكر الجواري صلى مقبلتا بتدريس الباري ويباو من تنكر اللغة وفاقا وليك في المقبرة بفتح الباء في المقبرة بضم الباء في المقبرة بكسر الباء شنو تدريس نعم كما أسبوعين لي لم يكن usbu'in a larabci tana ce biyar biyar luga tara wasu ba su kai goma usbu' na dan yatsa biyar da tafiya ne ko da wata ne ko ba wata idan ka kuka ce usba'i ba wata nan kai mata ne wata ne uku ainihin kai ba wata ne uku kowanne ya yayi ya yi wanda ta ce asba'a shi ne na goma to da haka wajen biya shi ba za ka biya a ce a ba shi ka biya ba ko da ya ka biya kalmar ɗan yatsa da larabci biyu ba wucin nan kai mata ko kai zamba ko kai katara ainihin kai mata ko kai zamba ko kai katara duk ɗaya in ka tafi kasuwa kake usbu'a dini usbu'a dini usbi'a dini usbu'a usbi'a duk ɗaya ne to shi za ka yi zuwa lokaci a zai a ba wannan ganin ba yi ne mai rabi ne to shi ne na mujalli da ba kuma ta lokaci al-maqbura al-maqbara al-maqbira an gane yawa to shi ne ma da yake a لأنه تشبه باليهود والنصارى يسلى أبو قبر ga wanda yi da dalilai salla Abu Bakar da ka wuce sai ne da Yahudi da Nasara ne kuma kana sallallahu alaihi wasallam annabi yake la'anatu llahi ala yahudi wa nasara Allah ya tsine wa yahudi da nasara ko Allah ya tsine musulmi alhamar aure ne ta kawai shi ne Allah ya tsine mu labarin da ke ba in ya ji kuma addu'a ta bin Allah ya tsine mu kawai shi ne ittakazu qubur anbiya'ihim masajida kun ji sai da ni saboda sai da ki kaburburan annabawan a matsayin masallatai nan suke zuwa misala wata warin kayan faukahu duk ɗaya ne a kan kaburburan ya faukahu ko a baya au ta haka ko kasanta au ta haka ma huwa wajib na rai a gani ko karkashin abin da aka tsaya a kansa saboda haka ko a wani bangare ya kasa a kan aka sa kabarin a kasa ne a gefe a kowane bangare ne bai fita ba wani kan na masalin al'adiya to ga wani karatu sai wasu ma da yake wasu na ware kamar kamar annabawa alaihi wasallam cewa ban da su wala tukrahu salatu biha mutlaqan su wai ba makaruri ba ne yin sallah a makabartar annabawa kai kai mabukatan aula ne mabuka an haƙo daga wurin ko ba haƙo ba shi za ku ga ana lafiya lahun da ba ya hawa ko mabukatan aula an haƙe su daga wurin ko ba haƙe ba duk ɗaya da wai kai ne ko kai sallah ne ba da Allah ya kula da gauru shi ya ce ke mana eh bayan kada wato kamar ya kasance a alƙibla kada ya zama a gabar kamar kawai ya zama wanda kake amma kada ya zama yana gabar eh ke biya da kibla ya annaba ayamu fi kuburi bar ku ji wanda ni wanda wanda su annabawa suna raye a kaburburan saboda a kan kake kaburburan annabawa kai sallah a gurin ba kaburin da kai sallah ba gurin ba ya yi kai sallah kullu bala da wani yake ce da cewa haka take suna ubadin wannan to gaske da sai rujajiya ce zahirul budala kuma rujewa a fili take kai ko huwa yurakidu al-illata allati zakaraha zakaraha ta yaya za ku kawo mana abin da yana warware dalilin da aka ambata a baya me yasa aka ce kada ya dala ba wata za ku iya tunawa wani dalili aka ce matajila sannan mun faɗi wani dalili a baya a'a tattu shari'a ce ce shari'a ce shirki kisa saboda kai ya bayi zuwa ga kisa ne ba roƙi Allah ji a koma roƙon na kawai ita ce illa biyu aka faɗa muka ce ɗaya ba ta da ƙwari saboda cewa sun ce saboda najasa aka ce ba ita mace saboda ne saboda cewa kan abu ne bayi zuwa ga kisa to shi ne malamai suke cewa idan kai halin za a yi a ƙaunar annabawa to ai wannan abin da ake illan nan da aka kore har yanzu ana jika wanda ta kuma bari ku ji wal hadithu alladhi sittana alladhi alayha da hadithin da aka hujja da shi akai la anatullahi ala yahudi wa nasara ittaka bi qubur anbiya'i sai da kin kabarin annabawa ai ba kaburburan wani me yasa Allah ya ce musu kaburburan da da an bayi da sa na annabawa ne sai Allah ya ce musu kai kuma sai ka Allah ya kai ka shi ne wani da wani sun masaha sannan ya yi da cewa Allah da liya da Allah da da hana an gani banda wanda kuma annabi ya hana ma kan fannayu muntabbul alatti kan kubul al-anbiya al-wajha kai eh hanin ya fi gina ne zuwa ga rukun kabarbarar annabawa annabi ya kazu Allah ya ce annabi ya ce Allah ya cinye wa wuri da nasara kamar ka tabbaya ya rasu da ne da ni yace sun rike kabarbarar annabawa a matsayin masallaci kai ma kanka da kai domin a ya gaya ma cewa kar kai koyi wa gairuhu da wasu yulhaqu bihim za'a hadu fa kaifa yaqulu bi tisna'um da za mu hankalto cewa ban da su wal haqqu abin da yake ne ne ya ka kira da shi suna inna ma yake manta ma alƙawli tsani yawa lalle wannan istisnai yana tafiya tare da magana ta biyu na cewa an yana illada illa shi an najasa najasa kawai wa kuburul anbiya ila shakka tahiratu su ka kawura annabawa ba ku bandu akan cewa masu sarki ne da aka wuce ba kala a yin salatu wasalam to ma an dajiya ba yadda ila la alama da nabi an ta guda a cikin annabiya Allah ya haramta wa kasa ta ji jimbunan annabawa ba ta ji walakin tsiri hadi ila ba ta da sai dai wannan ila ba mu dajiya ne wa ba ku ya ala ba ta da kowa ba duk abin da aka yi a kan rubuce shi ba rubuce saboda haka har tsawon kuran annabawa alamun da ya je da Allah بناء المساجد عليها ذكر بناء المساجد أحسن تقولون قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم أي كنت أسرة الكهف سوى إن إذا ولدت يكفي إلى الكهف ولما تعتم bayan sun mutu an gano kaburburan su bai faru daga baya su wa'annan da suke yi da da ta zanna a rayin masjida sun shekara ɗari uku da tara a cikin kogo da suka gano inda suke da kaje suka ce lallai za mu masallaci a gurin shine ba da suke cewa a nan gurin imamu musulmi ya nufa ta bata a tafsiri sai dai warware wannan duk matsalolin na cewa da ƙarshe ma ne ke shar'u ba kamar da rashin shar'un da wanda ke kawo mu shari'a su ba ta mu idan an ba wa ƴan al'adun za ku damar su yi masallaci a kan kawar wurin wayannan bayan Allah kai ma yi su yi kai annabi ka yace haramun shi ke nan kawai wannan kana so ka fada ɗaya ka fada ɗaya amma in kulaliyar magana a shari'a su a a shari'a annabi Yusuf ba ana faɗuwa da sarkin sujada ba ko shugaba ko da suka zo suka bada suke bar sujada suka bada gaba daya amma kai annabi alaihi salatu wasalam cewa idan za mu umarci ne a wani sujada da ma da mun umarci ba sai mun yi saboda haka yin sujada wa annal masajid lillah umirna an nasjuda ala sab'ati a'zumi hadisi ibn abbas saboda haka ba ya kowa sujada da Allah a shari'a ta babu وفي أهالي أباهي الأول أنا جاء وأنا عبد الله بن عباس مع على من جندي لما نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لوك جدا رسول الله يجير بل الدنيا تبقى قوة عليه الصلاة والسلام قلت وانا نوع الذي يلا رسول الله نوع نجمع gaba ɗaya ba wai wanda ya fi tsauri ba kun za a akwai lokacin da zazzabin ya yi zafi jiki ya yi zafi na kwana duka da kuma kwanakin da jiki ya yi zafi kwana goma sha biyu nan gare sha biyu shi ne gaba ɗaya kwanakin da zafi amma kwanakin da jiki ya yi zafi kwana biyar alamin zuwa da jini alamin zuwa a saman lahadi ne jini wannan lokacin ne kwanakin wato jini yin zafi za a ci ainihin juma da yin zafi amma da zaɓin su sama sama kwana sha biyu wani to lokacin da wannan rashin lafiya ta zo kowa a nan kamar duniya da fika ya tsarahu halittar lahu ala wani sai yake yaye sai yake dindugo mai abin da yakun za a ga yaji a jikin sai yake rubo fuskar sa ne sai idan yi mai abin da ya rubo fuskar sa ne kawai idan taimaka ka taba an waje ne idan da zafi ya dauka sai sai bude fuskar da zafi ba kun san annabi ya kira wani zafi da ummumin da da zafi ba karamin ciwo ba ne eh mutum ne zaka ga yana cewa ai ai da zafi yake ya ja ba ne ciwo ne babba domin annabi ya kira wani zazzabi ummumin da me yasa ya kira shi ummumin da kamar astronomy ne na addamu wallaha yanahu ya kun gama wallaha shi ɗanzazzabi da jininsa da tsoka ka yake duka eh ba ba ganin wani za ka shi ya sake jininka ne da zai ka tsara mutum ruwa wani hadisi to da jini da dama wani jininka ya zuke duka yake da gudu sai koma kuma yana rage jinin sa in kuma jini ya rabu dole tsoka da so da mutu to haka da ne babban ciwo to annabi ya zaka zaka da tabi ne da tabi ne ka ba karamin ciwo ne idan da aka kuma yana da shi a cikin kyale ne ko a yi da wani da zaba da kuma wani ba haka wani tsakan yaro sai ga wasu da yawa daga ake zaba wa mu yaro kwakwalwa ta ta ko kwanan da wata yarinya da daga gida ta yi shekara tara an kawo ta asibiti a cikin gaba ke kyawo yarinya amma wallahi wato kusan abin da ne ke yi faɗa sun bari zazzabin ya yi yawa har ya taɓa mata mai duba ta wata ba ta ce wata daga sai to sai yana ta ke garin ya ko kawai yarinya wallahi har ya taɓa kwakwalwa suke yarinya kyakkyawa da gida suna da yawa amma ya taɓa kwakwalwa ana gana zai wasu abubuwa to da zaɓi wa kwakwalwa a daina wa zai in dai ana jin da kawai a jin wani to shi ne yake cewa wa huwa kadhalik yana wani yanayi makala yake wa huwa kadhalik yana wani yanayi ba bari ku ji da annabi ke da anatullahi alal yahud wan nasara Allah ya kire wa yahudi da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda sai ne kaburburan annabawan da matsayin masallaci yuhadiru ita da ba ta hukunci annabi yana tsoratarwa akan abin da suka yi kar ku yi isa sai da zai bar duniya baye a karar da wani bukari wa muslim wannan dai wa dadi wa lahi wa ahmad wa ziyada da muslim wa dadi da gani a tsari ana ila radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه da na riga ta faɗa ta ce wato a rufe lafiyar da ta fi nike ba yake la'anar lahu yahuda wanda tsara Allah ya tsine wa yahuda da nasara idan ka zo kubur an biya ni masajida saboda zai riki kaburbar annabawan su a matsayin masallaci kala ta ce balaula zaka ubuli da kaburu ba don wannan magana ba da ta fito da kabarin annabi kiri غير أنه قضي أجل ترى مسجدا أو أن أكثر من أروكا أجل وغير مسجدا duk abin kafiri wata rage da rage jera abin nufi yake Allah da hikima yake ne ba ya wahabiyawa a jiya saboda na aiki wallahi ko da na jiya ba yake da ba ni su aka ba ba da an kai ne haka yi haka ba da ka san yadda da kake ganin kabarin nan kusan kakan da uku ne tsakanin ka da kabarin nan ishara ko ake ba ba ba kusa da shi kake ba wajen kakan da uku ne tsakanin ka wallahi wannan da kunne na na biyu ya faɗi wannan yawa haka haka yake yake zo da zaɓar guduwi na wanda guda ne to to kana ga duk abubuwa da ake iri iri ballan da a ce a zama ne da rasul sallallahu alaihi wasallam ana ba da jawa to ji to dai ne cewa kaga to gaira da hukunci an yi ta kada masjid an ji tsoron za a rike ya wutar lai har yanzu wannan malaman gurin da an ka zaga da kaji ma ba wani abu zai biya mamnun haram haram annabi ya hana ka zo kai bar kuma sai ya hana baya zo to baya eh yana raye ya hana to baya na mutu ji a masar kai ba sai da su ga da kai abu wallahi ba zai ba eh idan ka da ni za ka waje mutum zai wahala domin wannan kamarorin malam ce rududu sai da kai na saka biyu ba gani ba yawwa amma kana fara rana ganin ko zai zo ma an ce ma ba mu ka ki za a dauke gani dauke kala domin ko bai kamarin baya baya ما يجي أكان لو قال أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود ألا يأتيني ويهود وفي رواية لعن الله اليهود والنصارى Allah da shine wa Yahudu da Nasara ta kafu kubura a cikin ayyukan masajida. Dalili sai da shi kaburburan annabawan sa a matsayin masallaci. Kare da wasu kari wa musulma Abu Awana wa Abu Dawud wa Bayhaqi wa Ahmad. A rabi da hudu anu daga Abu Hurairah Ali. An Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma la taj'al qabri wasana. Yace ya wani kada ka sanya kabari ya zama gurin bauta. Eh, wani gunki ba gurin bauta la'ana Allah qauman Allah ya tsine wasu mutane da ita ga su kubura an biya ne masajid sai da shi kaburburan annabawan su a matsayin masallatai a tare da wa Ahmad wa Ibn Sa'ad fi Tabaqat wa Abu Ya'la wal Ubaydi wa Abu Nu'aym fi Hilya fi Islam al-Jari wa ma qawlu al-Haythami fi majma' al-Zawaid رواه أبو يعلى وفيه إسحاق بن عبد إسرائيل وفيه كلام لوقته في القرآن. wannan magana ce daga sabuwa wanda ne ko mana da lokaci cewa rawahu abu ya'la abu ya'la ma ya rawaito yace wa fihi haku bin abi isra'il yace amma a ruwayar abu ya'la akwai isnadi akwai ishaq ابن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقته للقرآن shi kuma ya yi tawakkufi a kan alkur'ani kun za a wani lokacin ya ce gudawa za a tambaye ka me ra'ayin ka a kan alkur'ani cewa alkur'ani makhluqun aw sifatullah akan wannan agarkai azabin da cewa Muhammad sai ka yi cewa Qur'ani halitta ce ko ko sifar Allah ce Qur'ani ba makhluk bane sifar Allah ce maganar Allah har wata aka ce Imam Ahmad ya zo yayi sirwaye ne kamar wanda saboda azaba sai azaba yayi nuni da nuni da hada makhluk yana da hannunsa azaba saboda azaba saboda a nan lokaci kawai har zuwa kamar wannan mutum sun muna karatu za a zo kawai wani zai a turo wani kawai ko da da turo kawai a zuwa ba tambaya yau an gaba karatu ne da lala yana da tambaya ko da turo da takarda lala ni ne ne matsayin alƙur'ani kana cewa aiki fatullah kawai sai kai wa wani gungun ya kama na kama mutum a yi ta azabtar da shi dama sai yana da almajirai a yi tsarar da shi ya zarta a sai ya ce shi yau da wani cewa ai ba makuluki ba ne bayan kuma ƙur'ani wato sifa Allah wannan akida akida ta sahawiya ko ya ko to za mu kai kan wannan gaba Allah ya ara mana ne an gane ko kai yanzu wannan muna da wani karatun da shi wanda ko ya ji muna da wani kamar muna da guda to wannan shi Abdullahi da annabi yi wannan magana rawa ko ya ana ko kuma yake yake cewa ko bin yana ba dan kai to shi ne zai kawo maganganu a kan wannan magana da ya faɗa ko kuma rawa abu ya ala wa fi haka bin abi ibrahim wa fi kalam da yau fi bil qur'an wa baqiyatu rijalihi fi kad nan zamu ai ke da awal da kuma kan yin da ba da nan da kuma yana ya ce mana bai da mai da mu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana tambaya ta shi ne idan mutum zai iya zai iya sayan da biyu da ruwa ko kuɗi da sauran abubuwan da ya halitta a yi zaraka da su a kan ayyar da kusan biya yanka da sauran bukatu na yau da gobe da gudun mako. Wannan ai abin da ma'aikata ke ƙwarai kuwa. Da yan uwa da matarka da waye kare na kawai ba da iyalinka. Ya halitta, ƙwarai kuwa, abin da ke kyau mako. Ai mutum ya yi ayyuka a za ka bai da za mu biya a wannan littafi ne na biya a duk ruwan barka ƙarfin kinta ta biya biyo ka a yi lafiya a wuce yi lokacin da mari ne fita da da yi dora fara a bai zai yi annawa yin da su kula da yake cewa mafi alƙairin sadaka shi ne sadaka ruwa ai ba zuwa yau ka ga wannan ba zuwa wani duka su je ruwa a je zuwa a je duka a waya ai ba karama da zai yi ko da wanda za ka iya ga wasu domin duk a hankali duk a hankali su zai da su zai abubuwa ne waɗanda mutane suna wasa da su shi kuma Allah ba ya yi da ba da yi an gane ko abubuwan da kuma sanar da yana da wanda ya suna da wani da suna da jawar kudin da kuma Allah ya jawo kowa bukatun da su kai. Akwai mahaifiyarsu ba ba da kai ke ado da ma da da ne. Yana fama da rashin lafiya muna da kwana da ke ba da kai ba da lafiya. Allah ba sun jirgin da shi ba ba da su kuma da ke bin Allah ba da lafiya bi. Dukkan marasa lafiya da ya rasu da na kawar da lafiya. Kuma da lafiya na kai da lafiya. Iyayen da malaman da ya koma da shi Gracias. mana gaskiya gaskiya da kawo mu ko muda Allah ka nuna mana kariya kariya da kawo mu ko muda muna da kwala da suna da kyawawa da kofin da maka faka ka tarwa Allah da wani da lafiya kuntin rayuwa da kirin da yake ba wani ke ma ya yi mana wanda ta sa aure da wani da na wani da kuma ba na ta gida ba Allah kuma ya nuna da amana ya ka tuna da yanka da wani da ni na da Allah ya yi da ma'ana وسلم على رب العالمين وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه